النفس يشد بعضهم بعضا شاشي ينا روح شاشي ولا حديث ما هل يسير مؤمني لمؤمني كمن جديدين إذا ابتدأ قرون وهو إذا اشتكى قرون تدعى ظاهر الجسد بالذكر والرحمة إذا به ولوني يقارى رشد الله وصورا به الرحمة سكت تأييه والتبع الأبيض yanzu da misali yanzu mutum yana nan kaskare zai yi bacci ba zai yi bacci ba ido zai ce ba daman bacci yana tausaya ma ya kafa shi ma zai zauna wurin daya yana tausaya ma ya kowane gaba za su sai dan uwan su yi shi cewa ciwo ya kama shi za ka nan mumini da mumini kamar jiki ne ne ji manzon Allah shi za a wannan Allah ya aya da wannan bawan Allah ayyatu dan abi rafi'a ya kashe wannan alfaris mai yanzu a cikin kuskure ku sai Allah ce wa man qatala mu'minan qada'a wanda ya kashe mu'mini da kuskure misali kayan yin sahabi ko kaza ko wata dabba haka ka dauki dutse ko wani karfe za ka harbi dabba tana cin wani abu da ba a fata ka harba ashe wani yana zuwa sai ba sani ba sai ya same shi sai ya mutu kaga wannan kisa ba da ganganci bane ya zo ne kan tsautsayi da kuskure ko kuma mutum ne ya je ya daki yaro da wani abin da an tabbata baya kisa kamar ka ɗauki ɗan tsintsiya sai kana dukan yaro da shi sai ya mutu kaga dai an tsintsiya ba a duka da shi a mutu to sai ya mutu to wannan shi ma ya zama kuskure da aka Allah ce wa maka tana mu'min na fada'a wanda ya kasance mu'min na kuskure fa tarihu raqabatun mu'mina to zai ba da wuya ma'ana zai ba da kuyanga zai da ta kuyanga mu'mina shine kafara sa auren Allah sanan wadiyatu zai kuma ba da niyya wannan ku ya gada aka ce zai zai ɗanta mumina wannan na Allah ne wannan wannan kuma shi jiya kuma da zai bayar musallamatu ila ahlihi zai miƙa ne za a bada shi zuwa ga su iyalan wanda ya mutu saboda a rage musu radadi a rage musu zafi idan mutum aka ce an yi masa mutuwa yakan yi wani irin zafi to idan an ce wani ne ya kashe ya kashe mishi na uwa to zai ji zafi amma idan an ba shi diya ya kan rage yin zafi da aka Allah ya ce fa tarabbatun mu'minatun musallamatun ila ahlihi yace me illa illa an yasaddaqu sai dai idan su yan uwan mamacin su ce su sun yi sadaka sun yi ayi anan mu al'umma manzon Allah Allah ya ba mu zaɓi guda uku Yahudawa an ba su zaɓi guda ɗaya nasara an ba su zaɓi guda ɗaya amma musu Allah ya ba su zaɓi guda su yahu in mutum ya kashe ba maganar diya ba maganar yafiya annabtu bin nafsu in mutum ya kashe kawai shi ma a kashe shi ba yafiya ba neman diya ba kuma neman fasa ba kawai kwakwatamna alaihim biya annan nafsa bin nafsa su kuma nasara addininsu addinin tausayi idan mutum ya kashe mutum wai kar a yi hasara biyu ga wannan ya kuma a kashe wannan a abiya jiya amma mu al'umma manzan Allah sai Allah ya haɗa wani ta guda wanda yake so in an kashe mishi ya a kashe shi ma a kashe mishi saboda ya ji sanyi a zuciyarsa yaya yana kallo za a kashe mishi na ko ɗan uwa ko wani makoci ko wani dangi da aka shi ma in an kashe shi ma ya tsaya a kashe shi wannan kenan ko kuma idan ya ga cewa yana bukatar jiya to a biya shi jiya wanda Allah ya fara a wannan wuri wasiyyatun musallamatun ila ahli to diyar nan kuwa shi ne raƙuma ɗari a zamanin manzon Allah amma daga baya maluma sun zauna an yi kiyasi an zauna an yi duba an tattauna mazhabobi da yawa an tafi a kan cewa ba lallai sai raƙuma ba za a iya ba da kuɗi a zamanin yanzu kiyasin rai in mutum ya kashe rai zai biya biya ne miliyan ɗari biyu da talatin da shida ne yanzu in mutum ya yi kisan kai za a biya biya abin da ya sa aka yi haka saboda za a ba mutane sarara to wanda ya fi ƙarfin ka zai zai kashe ka shi ya sa Allah sai ya sa mana da baibayi wani mutum ibrahim yana fadin cikin tafsirarsa yake ce ku al'umma manzon Allah Allah ya mana baiwa da abu guda biyar na farko Allah ya ba mu tafizun nafsi na biyu tafizun nafsi na uku tafizul mali na hudu tafizul akali na biyar kuma tafizul shekari na farko tafizul nafsi Allah ya tsare mana rai sai Allah ya kafa da kisati cewa ku shiga alaikum كتب عليكم القسام بالقتل اذا mutum ya yi kisa kai a yi sa kai a haram ku duk wanda ya san idan ya yi kisa shi ma za a kashe dala zai kisa zai wanda ya san ya yi kashe za a kashe zai amma ba don wannan ba wanda ya fi karfin ka zai zo har gida ya kashe kuma ya fito ku sai Allah sai sa mana wani na biyu tafizun nasali Allah ya tsare mana dangantakar in ba don Allah ya tsare mu da danganta ba sai ka samu uba ya auri yarsa kowa ya auri kanwarsa ko ƙani ya auri yarsa ko kuma kaka ya auri jika sai Allah cikin Qur'ani sai Allah ya bambance mana Allah ya tace mana rataki kuma na ta ba min nisa illa ma qad salafu da kuma wa rabbana alaykum ma'atukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum وخالاتكم وبنات الاخت وبنات الاخت har zuwa Allah kana alima hakima Allah ya bari ya tantance mana matan da ya haramta wanda ba za mu aura ba shi yasa ba da ma ka auri da ka haifa ba da ma ka auri yar dan uwanka uwa ne uwa ne ko uwa ne ko uwa ne ba da ma ka auri yar yar uwanka uwa ne uwa ne ko uwa ne ko uwa ne ba da ma ka auri matan babanka ba da ma ka auri yan uwarka uwa ne uba daya ko uba daya ko uwa daya ba da ma ka auri ya tubar matanka in an daura maka aure da mace in ka kwanta da ita to uwar ta zama haramun a gare ka har abada a idan ka auri uwa ne kai ya ta haramta in ka kwanta da da uwar amma idan ka auri ya ko ba kwanta da da iyar ba uwa ta haramta a gare ka har abada sannan haramun ne ka auri yar uwa kuna tare maka auro yar uwa ta suna kishi ga ɗakin yara ɗakin ɗanwa sai dai bayan ka fi ɗanwa ko yar za ka iya auro yar uwarta amma lokaci ɗaya ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan suna matsayin matanka a lokaci ɗaya haramun sannan haramun ne ka auri matan ɗanka na tsatsu allabi da min asdabi wadda ta haifa cikinka amma ɗan ƙaninka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya in yi saki mata za ka iya aure haka kai ma in yi saki wannan in ka saki mata shi ma zai iya aure to amma sai dai ba za a yi zama lafiya an ce ana barin halal don menene shi hausawa don kunya ko amma a shari'a ba haramun bane kanin uba ko wan uba ya auri matan da dan dan uwansa kenan ko kuma dan dan uwa ya auri matan dan uwansa ko wan uwansa ba haramun bane amma uba wanda ya haifi da uba allazina min ahdabikum don an daura aure tsakanin dan da wata da wata mace ta haramta a wurin uban har abada shi ma kan in an daura aure tsakanin babansa da wata mace yi kaya ba su hure ya wucewa ya samu jama'a a gindin bishiya suna hutawa haka ke sannan ku suka ce yawa da ana ba wucewa mata na ba suka ce eh ku ba ku gan su bane amma mun ga da gatumanka da ɗanwarka da yarka sun wuce sun yi nan sai ce magana ba za su waye matan na ba yanzu za ka samu bozu yana bin wasu bozu yana bin ɗanwarsa bozu yana bin yarsa bozu yana bin yadda shi ya ce aka haifa shi ba ruwan shi shi ba shari'a a kansa to a cikin mutane a kusa zuwa haka ko a cikin mutane akwai masu kwanciya da yayin su akwai masu kwanciya da yayin uwan su kaga wani yana kwana da yanzu akwai wani yana kwana da ɗan masu akwai masu yin rayuwar dabbobi to amma mu dai musulmi al'umman manzon Allah Allah ya tantance ya tsare mana wannan sai na uku Allah sai ya tsare mana hankali tafi da hankali آية الله يكتب يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأسباب والأزلام رجس من عمل الشيطان تندق أنا أسأل لا تكا مصر الآية تزي جي تاجيا يتا كل يذو يتابع من كلاما حتى صحابة الله كابون أهرب تجيا لوجه دعي مكة sun sha giya sosai bayan aka kuma gina masu more wata rana ne wani wani sahabi ya gaisu walima ya gaisu walima aka ci abinci aka sha abin sha a cikin abubuwan sha din har da giya bayan an sha giya su su buga sun sai lokacin magaruwa ya yi aka sa wani babba a cikin sahabbai ya yi limanci bayan ya yi fatiya ya ta kuriya zai mutu kuriya a yi barka da wani aya ne gaba la abu sai cire laɗin sai ce a abudu ma ta abudu wa an tum abiduna ma a abudu wa ana abidun ma a battu duk inda yake da la la la in suka sai ce cewa zan bauta wa abin da kuke bauta wa wurin su kuma za ku bauta wa abin da kuke bauta wa Allah haka duk inda yake da la yakin sanda saboda yana cikin gida daga baya sai Allah ya saukar da aya daga yau in lokacin sallah ya yi kar ku shiga sallah kuna cikin maye wa an tu tubarahu hatta qalu ma taquluna to ana nan ana nan wata rana kuma da suka ji wannan aya sai zamana tunda dai an ce ba a ce kar a sha ba an ce dai za a shiga sallah ne kar a sha to idan an yi sallar isha tsakanin isha da asuba akwai nisa sai su je a sha a sha a koshi kafin asuba ne ai ta wata in an yi sallar asuba ma sake sha kafin azahar ta wurtsace amma tsakanin azahar da asar magariba zuwa isha ba sa sha domin tsakanin ba nisa turan nan wani sahabi shi ma ya kira wa jima gidansa sa'adu da abiwa qasim to a cikin abin da ya dafa akwai abinci da nama da kayan sha har da giya to sahabbai suka sha giya malam aka sha giya giya ya shayu to a cikin hakan sai wani ya tashi yana zambo a cikin mutanen madina al'azawu yana yi wa mutanen maka zambo yana musu wato yana yana musu harbin iska maciya ɗan shirayi ɗan menene ne yana musu ne kamar zambo haka ka san mutum ya zo gari ba ɗan gari duk lokacin da kake ɗan shirayi sai ya jona ba a zuciyarsa to sai a cikin mutanen maka ɗin sai wani ya tashi to duka wasu ba hankali sai ɗauki wani ƙashi na na rakumi na na kafan gaba sai buga ma wannan sahabi sai kai ya dare sai ji fada ya kauri sai wani yanka da wuri wuri manzon Allah dama sai yi kuma yana ta magana ina ta magana ya Allah ya manzon Allah ba ka su bai Allah ayi magana kan giya saboda irin abin da giya yake sa wannan wannan abu na faruwa annabi ya taso da kansa ya zo gidan ya sa ka tara sahabbai gaba daya duba da yadda sahabbai suke ganin girman manzon Allah in suna gaban manzon Allah ba sa motsi in tsuntsu zai sauka a kan sahabi a gaban manzon Allah tsuntsun nan bai tashi saboda nutsuwa kafa zai tsuntsu in ya sauka a kan kan kai wani zai zauro to saboda nutsuwa tsuntsu ba ya tashi annabi yana mutu haka yana jan hankalinsu wani sahabi yana gefe sai na cewa hal antum illa abidun da'a dukkan kurnan bayan ubana ne hatta manzon Allah ba aiki ya lalace saboda ne ita wata kan wurin gaba ne duka bayi ubanka ne saboda jiya ta riga ta juya hankalin kafin jiya ba ta wani bawan Allah ya shawo jiya ya nuna su gida sai ya samu su kafin suna bukwarta a kofar gida sai ya sun bukata karami ya zauna yana ina wannan ku ba ba sannan ku da hutawa in ba jiya ba ina za a yi wani shi kuma wani ya shawo jiya sai ya kare ya ta kafa kasan kare zai hura je ka tsaka ba ne ko sai sai ya tsuguna ya sa hannu yana tara fitsari ina wani fuska ina Allahumma ajalni min at-tawabi wa ajalni min al-mutatahhirin wa ajalni min ibadati salihin saboda giya kudi mutum ya giya ba harin da mutum ya yi ku sahabbai ana wannan hali shi ne Allah sabar da ayyana ya ladina amanu innama al-amru wal wasl wa rasabu wa rasabu wa rajulun min amali kitab duk daga nan hatta kiyama Allah ya haramta giya ta zama haram har abada kullum muslim
to daga nan manzala ya sa tuka sai aka ce masa ai giyar kala kala ne akwai na ruwa akwai na shaka akwai na busawa sai manzala ya ce kullu mutir haram dukkan abin da zai bugar da mutum ya fitar da hankalinka haram ma kabur al'auru ka huwa kamuru duk abin da zai kada hankali manzan Allah ya ce giya ne ta fi giya ga sunan kala kala a zamanin yanzu ga sunan iri iri akwai na kurkuku akwai na kwalba akwai na abin da bai tsarin ne mafi ne eh wadda akwai na uku mai ga sunan dai walzin kwalce ga sunan kala kala ba giya ga sunan kala kala eh har da ƙarya waya kai giyan malamai ƙarya ne malamai ba su giya giyan da damu shi ne awon wurin da ake taba a ga mutum ya taba a inda ya yi karfar a ga yana buga kai yana wani haka da kai ina ina wani musulmi kaman kaman wanda zai mutu ya salam da Allah ta alheri a wani akwai alheri mutum ya taba abu gido ya yi karfar ba su waye waye yana magani to ba za a yi duk abin da zai kada hankalin ka jiya ko da wani da an mafi da ya zo nan suna ce mai magani magani kuma yana bugarwa wai shi gomne gome ne ina nan suna sawa a bakin da suna tauna ba kyau duk abin da za ka yi mumini ka kiyaye lahira za ka fi da Allah ba ta wata za a tsame ka a cikin iyalin za a je a je ka kawai kuma manzon Allah Allah ba zai karyata annabi da kai ba annabi ya ce kullu muskirin haram duk abin da zai bugar da kai ya raba kada hankalin ka ba za a ce haram don haka Allah ya tsare mana hankali saboda yanzu ba da haka ba a zo masallaci kuma a ce liman ya shigo a guje eh ladan shi ma yana guje kaga da ka banda shi me za a yi cikin sallah me za a yi cikin sallah da haka Allah ya tsare mana dangantaka Allah ya tsare mana rayuwar Allah ya tsare mana hankulan to sai na hudu Allah ya tsare mana dukiya sai Allah ya ajiye duka asari wa tsari ka ko ka tsawo aini wa ma da za a bi ma ka saba da fara mina in mutum ya yi sata ya kai rubu dinar an ce a cira hannunsa to ba don haka ba wanda ya bugar maka zai zo da yan kudin kai dan ne kai ba shi shi za duk kasar da ba shari'a duk kasar da aka zama to ba a hukunci idan mutum ya yi laifi to kasar zai lalace to sai na hudu shi ne tafizul sihat Allah ya tsare mana lafiya sallah za ka yi kai alwala idza kuntum ila salati fasdu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi وانصروا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان كنت نبا يا ساميك وان كنتم جنوبا فطهروا الله يكفي كانت دمو خمسه idan janaba ya same mu ko haila ya samu mace ta yi tsarki ko jinin biki ta haihu jinin ya ɗauke to a yi wanka Allah yana karantar da mu tsafta wani abu guda biyar da Allah ya yi mana Allah ya tsare mu idan albarkar manzon Allah in ba da haka ba da sai mu zama rayuwar dabbobi kashi da cikin jeji tsakanin zakoki da damitoci da baunaye da karkanda da sauran dabbobi kowa ta kai duka Allah bai mana haka ba Allah sai tantance ya tace mana rayuwa da ka nan Allah yake cewa man qatala mu'minan qatal fa tahriru raqabatun mu'minatun wa tiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu da ka nan za a ba da jiya a ba iyalai shi wanda aka kasa a wani aka kashe fa in kana min qaumin aduwan lakum amma idan shi wanda aka kashe musulmi ne mumini ne amma dangin sa kafirai ne wanda ba a zaman lafiya tsakanin da manzon Allah tsakanin da musulmi ba a zaman amana ana yaki to wannan idan abin ya faru da shi yaya za a yi can an ce idan wanda aka kashe a muminin da aka kashe musulmi ne danginsa musulmai to Allah ya ce a ba su diya ko to wannan sai ya zama to shi ɗin muminin da aka kashe musulmi ne amma danginsa kafirai to su yaya za a yi Allah ya ce me fataha ne raqabatun mu'mina wannan ba za a ba su diya ba domin kar a ƙara wa kwari da wani ko kar a ba su kuɗi sai makamin da shi musulmi a'a wannan shi kawai wanda ya kisa zai iya tafiya gane kawai ba zai biya diya ba amma wancan na baya wanda yake danginsa musulmai ne za a ba da diya ga iyalansa kuma za a yi ta kuyanga kuyanga wannan na Allah ne wannan kuma diya a ba iyalansa amma shi wannan da yake mumini ne amma danginsa kafirai ne makiya Allah makiya manzon Allah to su ba za a ba su diya ba za a yi ta kuyanga ne mumina na dukiya na uku وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إذا شي wanda aka kashe danginsa akwai amana tsakaninku da su akwai an yi sulhu na zaman lafiya kuna da amana tsakaninku da su ba za ku yaƙe ku ba ba za ku yaƙe su ba sai ya zama to wannan mutum a cikin su yake to su yaya za a yi Allah ya ce wadiyatun ko musallamarsu ila alihi za a ba da diya za a ba iyalansa tun da yake ne ko da ba musulmai ba ne amma ya akwai amanar zaman lafiya ba ba hatsari tsakanin musulmi da su ba za mu yaƙe mu ba ba za mu yaƙe su ba to za a ba iyalansa saboda su samu abin da za su ci abinci wannan da aka ce kan a bayar domin kafirai ne tsakanin da musulunci ba zaman lafiya to kar a ba su samu damar ta yau makamai su auka wa musulmai kama su wannan abu a tsawon zaman lafiya fadiyatu musallamatun ila ahlihi wa wa tahrimu min raqabatin mu'mina duk da haka shi wanda ya kisa zai zai yan tafiyan ga mu'mina amma dangin su za su bayar sai a dukan dangi masu hali a yanka abin kowa da abin da zai bayar amma idan ya zama to shi ba shi da shi don jin ma ba su da shi to za a ciro a cikin bai jimai a zamanin manzon Allah manzon Allah ya yake biya in irin wannan kuskuren ya faru annabi ne yake sa sai a ciro raƙuma guda guda guda ɗari a cikin dukiyarsa da yake shi manzon Allah duk abin da ta zo wurin annabi baya ce haka babu in ka shigo inda manzon Allah yake ta zo ka zauna zai kawo naira goma misali ko ce ɗari zai ba idan wani ya shigo zai kawo ɗari zai ba wanda ya shigo kai ma ya ƙara masa ɗari in wani ya shigo zai ba wanda ya shigo ɗari ya ba na biyu ɗari kai ma ya ƙara masa ɗari wai dan kakka ji wani abu a zuciyarka in dai kana wurin mutum dubu rasu za ka samu ɗari ɗari ɗari sau dubu ko duk abin da ya zo gaban manzon Allah ko menene zai ɗauka ne ya yi gaba za ka zamanin manzon Allah annabi ne yake biya to amma anan sai Allah ya kawo cewa mallan ya bi wanda ya nema abu da zai biya biya bai samu ba abu da zai isa kuyanga bai samu ba me Allah ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to sai azumin watanni biyu wato guda kafin kenan masu bibiyan juna kuma wannan azumin ba hutu in ka ɗauka tun daga farko ba a cewa tsirar da ƙari idan ka yi hamsin da tara saura nawa ya ƙari saura ɗaya sai ka ce ka bari mu huta shi muna ƙarasa sai ka sha ruwa gobe to na bayan ku wuce sai dai idan rashin lafiya ne kana cikin yi sai ciwo ya kai ka kwanta ba za ka iya ci gaba ba to sai ka sha ruwa saboda magani to wannan in ka warke za ka saura daga inda ka aje ko kuma mata mai aila tana cikin biyan azumin sai aila ta yi zo za ta ajiye in aila ya ƙare ta ci gaba amma in ba wannan ba duk wanda yake biyan wannan azumi na kafara da kisan kai na kuskure idan ya ɗauki azumin ba hutu har ran da ya ƙare da haka kamar dan kamar dan ya ji fasiyamun harai ne mutatabi aini Allah ta tawbatan min Allah na'am wannan hukunci da Allah ya kawo duka Allah ya ce ya kawo ne don ku neman kowa a wurin Allah Allah ya mana gaba wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani ne ya san wanda ya kisa kai da kuskure ne ya san wanda ya yi da gargaɗi kuma hakiman Allah wani ne mai hikima ya san dalilin da ya sa ake a kiyakiya ko yake a ɗan tafiyan gamomina wa kana Allahu aliman hakima
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الحكايه وانا ايه تاخذ كني اكون وني wanda yake sahabi ne na manzon Allah ana ce mishi maqisu dan subaba ya zo madina da shi da dan uwansa hisham ya musulunta a gaban manzon Allah to suna madina ran nan sai aka samu gawansa an kashe shi a abuwan wasu mutane ba nuna ja a cikin madina amma ba a san ma ya kashe shi ba mutumin nan ya kawo kara wurin manzon Allah to sai manzon Allah sai ya tura shi tare da wani mutum ana ce masa fihir a cikin bani maharan ya raka shi zuwa wannan anguwa na bani najjar ya je ya ce musu annabi ne ya aiko shi su bi su ko wanda ya kashe wannan bawan Allah ya sha wannan su ba da shi don a yi fansa a kai shi idan ko ba su samu ba su same shi ba sun bincika ba a san wanda ya kisa kan ba to su haɗa niyya su ba wannan mai isu don su ba a madadin ran ɗan uwan shi to suka je suka faɗa musu sabon manzon Allah aka bincika aka bincika ba a samu wanda ya kisa kai ba to sai su wannan kabila suka haɗa niyya na rawuna guda ɗari suka kawo wurin manzon Allah sai a nemi su koma su ba shi yan uwa suka nemi su suka ba shi a wannan ruwaya ke wani ruwaya kuma suka ce a a can ne suka ba shi ragunan guda ɗari suka sallame shi da ya bar wurinsu suna zuwa a hanya da wannan wannan ɗan sako na manzon Allah hijiru sai shi ɗan ya zo ya ba wannan mutumi hudba mummunan hudba ya ce hawa mai yi su ɗan saurara dan uwanka haka kawai aka ce ma dan uwa kuma ya tafi a banza tun daga wannan mutum kai baka rama mana sai gudun takobi ya kashe da kadan mazan ya kora rakuman ya gudu ya bar baki ne ya koma ba shi ne wannan aya ta sauka To amma lokacin da aka fito maka bayan manzon Allah ya zo maka Allah ya kuma maka ya ba shi ta dawo hannunsa shekara takwas bayan hijira to manzon Allah ya ba da doka cewa duk wanda a cikin mutanen Makka ya shiga gidansa ya kulle kofa kan a taba shi ya tsira wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma kan a taba shi ya tsira amma duk wanda aka samu kan a bar shi amma manzon Allah ya girga mutane wurin mutum takwas akwai a ikrama kan Abuja akwai shi wannan mutum mai ihu dan su baba annabi ya ce ko kun same shi ya kama zanin ka'aba ya rike ku kashe shi ji manzon Allah saboda abin da ya aikata to kuma haka ya faru ran da aka kafa maka an same shi ya kama zanin ka'aba ya kasan ne kaje ka'aba ko mutum ne ya kashe ma mahaifi in ya tsallaka ya shiga wannan wurin ya tsira sai dai ka yi hakuri ka jira shi in ya fito ka ɗauki fasa amma dai ya shiga wurin wanda kada ku kana amina duk wanda ya shiga cikin haramin makka ya aminta amma manzo Allah ya ce wannan mutum ko ya kama zanin ka'aba ne ya bakare annabi ya ka'aba shi kuma haka ya faru aka same shi ya kama zanin ka'aba ya makalkare aka aka zaro shi aka yi mishi ba daɗi shi ma abin da ya ma wata biyu jakadan manzo Allah shi da Allah sabar da wannan aya Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan ba wai da kuskure ba ya sani wancan magana da aka yi na baya an ce wa mani a tun kada ko da kuskure wannan kuma mutane da ta gangan yanzu irin abu da yake faruwa da yara mana yanzu yara mana musulmi a ga dan musulmi da makani yana ga dan uwan su musulmi ko zai kace kaza su ko kuma musulmi da musulmi suna kashe gonan to duk sun faɗa wannan aya wa man yaqtulu mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan ya sani dan uwansa ne musulmi mumini amma ya bi shi ya kashe me Allah ya ce fa jazaohu jahannam sakamakon sa wuta jahannam Allah ya kiyaye kaga tun kafin ma ya tafi lahira Allah ya riga ya ya ya faɗi ba makoma an riga an faɗi shi ya san makoma fa jazaohu jahannam jahannam kamar da Allah ya faɗa wa Abi Lahab ne ko lokacin da ya faɗa wa manzo Allah bakar magana da manzo Allah ya ce yanzu a gindin dutsen na ce muku akwai mayaka sun kawo hali za ku yarda suka ce za mu yarda me yasa suka ce mun san kai aminu ne ba ka karya ita to ku shaida Allah ya aiko ni inni nabiyun lakum bayna yaday azabun shadid ko da ya faɗa musu wannan sai Abi Lahab ya ce tabbat laka ya Muhammad ala hazara jama'ata sai wani magana banza saboda wannan ka tara mu to yana faɗin wannan magana da ba shi Allah ka ka taba Allah ba ruwan shi da kai ya ce inna rabbaka abin da sari yana nan yana jira ka amma wallahi in ka taba duk abin da bai zo a taba wa kenan jama'a wa kenan annabi Muhammad ka taba manzon Allah za a ji ku da Allah Allah haliman sabuwar dukkan Allah ne Allah mai haƙuri ne Allah mai juriya ne in ba don Allah mai haƙuri ba ne da Allah zai kama mu da abin da nake aikatawa tun su da an biyu duniya tun tun amma Allah mai haƙuri ne Allah mai jinkirin azaba Allah mai sanyi hali ne kai ta abin da ka dama ina nan ina jira ka aina ma ta hudu ya ake hukumar jami'a amma akan manzon Allah Allah ba shi da haƙuri kana tuba annabi yanzu za a ji ku duba ne girma irin na ɗan uba ko wankuwa amma ne taɓa manzon Allah sai ga kuwa mutum tabbatiya da abi da abi wata me Allah ya gaba ma an gani an kuma ruhu sai Allah ya taɓa komansa ma sayan la nara za ta ne za ta lahabi matarsa ma tana don goyon bayan jiki ka hada ita ma wani a tuhu ita ma duk sabi saboda sun taɓa zanzan an wuru ba a walidu gudun magira walidu ya yi maganar banza ne a kan manzan Allah ya fita maganganu da ba da mai a kan annabi sai ga aya wala kun yi kullu allahi mahini hammazi masha'i بنبي مناج للخير مقتد عظيم وكل بعد ذلك الشيء kun gani zaki ba ko babban mutum ne baya ashar ko ba haka bane to amma Allah da kansa ya kullu ma ashar saboda an taba abin da bai zo haka bayan Allah ya faɗi abubuwa guda takwas akan wannan bakin bakin kafiri walid ibn mughira bayan Allah ya fita maganar rasu ne kullu hallabi mai yawan rasuwa hallabi ko mai ce gaba hammazi mai ya zule da ba shafa mai yawan zule nuna mutum da baki ko masha'in min ami mai yawo da annabi mace ina yi zai san ya haɗa yi kwada guna ko ko sannan mai masha'in min ami manna illa alkhairi mai ana mai mai ana alkhairi muqtadin mai gaisa iyaka asimi mai yawan zulubi mutumin mai kasu domin mutum ne kasu ina tumbi sosai dalilin ba'ada zalika bayan wa'annan abu da kuma na faɗa a kansa ka Allah Allah ya fa ma sai Allah ya tona wasu wani asirin da ba wanda ya sani yace ba'ada zalika zani bayan haka kan zina ne shege walidi yayi shiru yace na fa Muhammadu baya bayya duk abin da Muhammadu ya faɗa guda karan nan takwas na yanzu da su amma ɗaya ne nake kokarin amma ni na san Muhammad baya kariya sai shiga wurin ya kuma sa ina shigo wurin ki ko ki faɗa mun gaskiya ko kuma in kashe ki yace mata Muhammad ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza duka na yarda amma ɗayan nan ne yake kokarto ya ce ni ba dan mahaifina bane ni shege ne ta ce Muhammad ya faɗi gaskiya wanda ake cewa dan mahaifinka ne wakira ba shi ne mahaifinka ba ina auren shi amma alƙalamin sa kankani ne ba zai iya wa komai ba na ji tsoro kar ya fi dukiyar sai to zata na samu wani bai naku a cikin sahara gindin dutse na ba shi kai na ya kwanta da ni nan aka samu cinka ka ga mai san cewa shi sai ke bari sai da yayi mai sai da ya taɓa manzon Allah sai ga shi Allah ya tona a cikin shiga ta ta ji yawa kullum ana karantawa kullum da za a ɗauko Qur'ani daga kuma zuwa sai an sai an faɗi wannan shi ne wala tudihun la halafin mahin hamalin wa sha'in bi nashin mannalin lil khairi mu'tadi nasib wa tulyan ba'da zalika sani kullu Allah ya tura Afirka kana karanta wa hatta shiya sannan kuma a wani wuri nan kuma Allah ce zarni wa man khalaqatu wahiya waja'altu lahu malan ممدودا وبنينا شهودا ومخدت له تمهيدا ثم يغضب انا كلا انه كان لاياتنا انيبا ميت غبا سأرهقه صعودا سنورا لتهوان dutse a wuta wani dutse ne zai kama yana hawa yana hawa dutsen wuta ne yana hawa yana narkewa in yanki a ce sake dawo haka aka tura su wannan bala'i har a wata saboda ya zage manzon Allah da ka duk wanda ya taba manzon Allah Allah baya kyale da ka anan duk mutumin da ya kashe mumini da gangan to Allah sai fajar za'uhu jahannam sakamakon sautar jahannama ba zunubin da Allah ya faɗi sakamako daga nan duniya ƙarara sai zunubi guda biyu na farko mutum da su dukiyar bahaya inna ladina ya'muruna amwali yataba zulma me Allah ya ce inna ma ya'muruna fi qulubihim nar sai kuma nan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam amma sauran sako shi dai Allah ya ce kada fulaya akwai azaba amma wani iri ne wani iri ne Allah bai fara amma anan wanda ya kashe kuma yi raga na farko sakamakon sa jahannam sannan kuma mai halidan fiha kuma zai jangoma a cikin azaban ba ta rafiyar na uku wadda zuwa nawa alai kuma allah zai yi fushi da shi ma'ana allah yana fushi da shi wanda kuma allah ya fushi da shi sai mu ce ya shiga ka ba uku ba allah ya kira ne wadda ana na hudu kuma Allah ya tsire mishi albarka ka wannan musiba ta yi musiba kai ko mutum za ku huja nan ku ga gaba ma an yayi to amma ku sai kani da biya wa gani wallahu alaihi sannan kuma wala an kuma Allah kuma ya tsire mishi me yake gaba wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanada mishi wani azaba mai girma a cikin wuta wato wannan jahannama da aka faɗa da fushin Allah da tsinuwan Allah da kuma zai da wawadin duka wannan wai kamar wasa ne wa adda lahu azaban azima Allah ya tada da maka wani azaba mai girma Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu to sai to alhamdulillah za mu fara sai dai gobe Allah ka manta shi ayan gaba abin da muka yi Allah ba mu lada sai Allah ya yafe mana Allah ya sa mu zama lafiya wannan wata da muke ciki Allah ya sa mu zama lafiya ku zama musulmi wannan abin da yake faruwa kullum da mu Allah ya yi mana wa'azi ruba ne kamar kwanan nan ake cewa azumi saura wata kaza saura wata kaza ya zo ana cin saura sati kaza ko ya zo ana cin saura kwana kaza to yau ga shi azumi a bakin mu tara kenan yanzu mu da nan da sati uku ramadana ya zama tarihi sai kuma yawa da ku jama'a mu kula kar ku yi sakaci a cikin wannan wata ku yi kokari wurin neman yardar Allah mu yi ƙoƙari wurin neman gafarar Allah mu yi ƙoƙari wurin neman rahama Allah jibrilu ya zo ranar juma'a a zaba zai hawa mambari mazala ya taka matakai takari ya ce amin ya sake takawa ya ce amin ya sake takawa ya ce amin bayan ya gama sallar juma'a ma'azu da ma'azu da jawa shugaban malamin kiyama ta yi ita bai yi ma'azan mun ji kayi amin ko a cikin abu da annabi ya ce masa na farko jibril ne ya ce duk mutumin da aka ambaci sunan da aka ce annabi muhammadu ne ba ka salati ba ya ce ana ya kai shi kusa ko tabba da nisa ni kuma na ce a to bai tsammani da addu'an da jibril ya yi ba san Allah ya ce a yace na biyu ya ce duk mutumin da ya samu iyayensa guda biyu a raye ko ɗaya a cikin bai bi ziyara ya samu rahama Allah ba Allah ya kai shi wuta wuta ma da nisa na ce a ko na uku duk mutumin da rawana ne ya same shi a kan duka cikin wata azumi ne duk ranar da Allah yake zuwa wannan a cikin wata Ramadan a kowane awa ɗaya Allah yana yin ta mutum dubu ɗari shida ranar juma'a kuma kowane awa ɗaya dubu ɗari shida ko dubu ɗari shida kowane awa ɗaya to duk mutumin da aka ce wannan wannan gafara da wannan rahama da wannan falala da Allah yake zuwa wa cikin Ramadan har Ramadan ya kama ya kare bai samu wannan rahama ba Allah ya kai shi wuta wuta da nisa na ce Allah da ka da ma bi kokari mu zage dace wurin neman rahama Allah kuma na fata Allah sa muna cikin bayan da tattu shugaba da yi tafiya Allah ya dawo da shi gida lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya kawo shi gida lafiya bukatun sa na alkhairi Allah ya biya masa kuma bukatun na alkhairi Allah ya biya masa abin da yake jin tsoro Allah ya tsare shi kuma abin da yake jin tsoro Allah ya tsare albarkar wannan wata bayi da kuma da yake cikin wannan kunci da yake cikin Allah ya